الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزئه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى وعلموا وتفقهوا قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة إلى قولي وتمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم شرح السنة اعلموا أيها الإخوة الكرام إن الأمر قد توف قد توفي في شهرنا هذا إمامنا الجليل وقدوتنا الكريم إمام جامع غلقة إمام إبراهيم إدريس وقد ترك لنا ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة روي عن قول علي رضي الله عنه وذكره الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة فإن الإمام سلف في الخلف أيها الإخوة الكرام إن إمامنا كان صبورا رفيقا لينا مشفقا على الناس محبا للخير قد ظهر لنا هذا من خلال خطبه وتعليمه وحياته ومن صبر ومن صبره أيها الإخوة الكرام كتب أحد الطلاب في ورقة يتهمه عن عدم توزيع الحج لبعض العلماء وسلم له الورقة يد بيد فأخذها ثم قرأها ولم يقل له ولا لغيره شيئا حتى مات وقد كان هذا في سنين الماضي في في في في سنين عديدة ويظهر لنا من صبره أنه لا يرد على من سبه أبدا لا في خطبته ولا في درسه ولا في مجلسه وهذا موافقا لقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وسئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا وقال الصعدي رحمه الله تعالى إنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله وكفوا أنفسهم عن المآسي واسترسالها في الشهوات وقال تعالى عن لقمان الحكيم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فأتبع الحث بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن القيام بهذا يتطلب الكثير من المجاهدة ولهوك الأذى وهذا لا يثبت معه إلا من كان متهليا بالصبر وقد أمر تعالى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم أئمة الدعوة إلى الله تعالى بالصبر كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إن إمامنا لا يعترض ولا ينقد في إخوانه العلماء وهذا موافقا لقول الشاطبي رحمه الله تعالى إن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب أو أردت له حالة يبعد الأهد بمثلها يبعد الأهد بمثلها أو تقع من فهم السامع موقعها ألا يواجه بالاعتراض والنقد فإن أرد إشكال فالتوفق أولى بالنجاح وأدرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى وهذا عادة الإمام وكان إذا سئل أو أرض عليه شيء يسلمها لمجلس العلماء فما قالوا به أخذ وأفتى به رحمه الله تعالى رحمة واسعة bayan haka ya uwa masu daraja mu ta yau kamar ɗori ce a kan kuɗibar satin da ta gabata wadda na gabatar a masjidu takwa kasuwar ɗorawa da kuma yadda a nan imam malam muhammad kabir shi ma ya gabatar da kuɗiba bisa ga rasuwan limaminmu jagoranmu shugabanmu imam ibrahim idris saboda haka wannan kamar ba ce ta biyu dangane da abin da ya shafi ta'aziyya ko halaye ko ɗabi'u irin na imam ibrahim idris ba ta fara da godiya wa allahu subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai wadda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa ba don komai ba sai don ya jarrabi bayansa ya ga wane ne zai fi zuwa da aiki mai kyau ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya yana faɗa a cikin littafinsa mabuwayi cewa kowace rai mai ɗanɗanon mutuwa ce kuma ina mai shaidawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yana faɗa a cikin hadifinsa ingantacce ya ce lallai allahu subhanahu wa ta'ala idan ya zo zai ɗauke ilimi ba zai zare ilimin ba ne ana ji ana gani ya tashi ya yi sama daga bayansa sai dai allahu subhanahu wa ta'ala zai dinga zare ilimi ne yana raba mutane da ilimi ta hanyar mutuwan malamai dama ai ilimin yana wajen malamai ne kuma duk lokacin da wani malami ya rasu to ya rasu da iliminsa babu wani abin da za a gada ko za a raba na iliminsa sai dai za a raba wasu abubuwa wadda ake iya gani na abubuwan duniya na rayuwa da dukiya amma shi ilimi duk wanda ya rasu ya rasu da iliminsa ne sawa'un ilimi ne na addini ko da ilimi ne na boko Allah shi datar da mu tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka kuduba take cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukaki sa'annan kuma ku sani ku fahimci maganan abdullahi ɗan mas'ud Allah shi ƙara masa yarda wadda yake cewa duk wadda zai yi koyi da wani to kare ya yi koyi da wani rayayye in mutum zai yi koyi ya yi koyi da wadda ya rasu wadda ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yace domin shi rayayye ba a samun aminta daga cewa zai iya fadawa cikin wata fitina babu amincewa babu yarda da cewa ba zai iya samun zamiya ko wata matsala ta fitina ta shafe shi ba amma wadda ya riga ya rasu to shi abun koyi ne matukar ya yi abubuwa na kwarai ya ce waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa inda yake cewa ku yi riko da ayyukansu gwargwadon abin da za ku iya ku yi koyi da halayensu da ɗabi'unsu ku bi tafarkinsu domin su suna kan tafarki ne na shirya madaidaiciya kamar yadda maluma suka ambata mai sharhi sunna ma ya ambata ‘yan uwa masu albarka lalle yadda al'amari yake a cikin wannan wata da muke ciki jagoranmu mai girma abin koyinmu shugabanmu babban limamin masallacin juma'a na gwallaga imam ibrahim idris ya koma ga allahu subhanahu wa ta'ala sa'an nan da komawansa ga allahu subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto an bar mana kofa ko an samu gibi wadda ba za mu taba iya toshe ta ba har ya zuwa ranar tashin alkiyama kamar yadda aka ruwaito daga aliyu ɗan abi talib kamar yadda shaukani ya ambato shi ma a cikin alfawaidul majmu'a yake cewa idan malami ya rasu to ya bar gurbi a musulunci gurbin da ba a iya toshe shi har ya zuwa ranar tashin alkiyama haka al'amari yake tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa yau duk wadda ya rasu to ba a samun wadda zai maye gurbinsa saboda sunnar allah a ban ƙasa cikin wannan al'umma cikin addinin musulunci mafiya ilimi mai inganci mafiya tsoron allah mafiya kiyaye dokokin Allah na kwarai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai waɗanda suka biyo bayansu sai waɗanda suka biyo bayansu haka al'amari zai ta tafiya har ya zuwa ranar tashin alkiyama saboda haka idan har wani malami ya rasu to za ka samu ko da an raba ayyukansa wa mutane da dama ba lallai ne su iya cike giɓinsa ba ba lallai ne su iya irin abin da yake yi ba saboda su maluma Allah maɗaukaki yana musu basira yana musu baiwa ta ɓangarori da yawa a gansu kawai a ga fiskansu kawai samuwansu a guri kawai yana toshe kafafe da yawa na fitina idan kuma an ga babu su to abubuwa da yawa suna iya tasowa Allah ya mana tsari da fitina 'yan uwana masu albarka lallai imam ibrahim idris ana cewa salafun ne fil khalaf bi ma'ana mai ɗabi'u ne da halaye irin na magabata amma allah maɗaukaki ya jinkirta zuwansa bai zo duniya da wuri ba amma ɗabi'unsa da halayensa da wahala ake samun su a cikin mutanen zamani irin wannan an fi samun masu irin wannan ɗabi'u da halaye irin yadda ake samu a mutanen da suka gabata ‘yan uwana masu albarka lalle wannan limami namu ya kasance mai haƙuri ya kasance mai tausayi ya kasance mai sauƙin kai ya kasance mutum mai son alkhairi wannan al'amari ya bayyana mana ƙarara idan muka yi dubi ga irin kudubobi da yake gabatarwa da irin karantarwa da yake yi da yadda ya gudanar da rayuwansa baki ɗaya yana daga cikin haƙuri irin na wannan limami namu a shekaru da suka gabata an samu wani cikin ɗalibai ya rubuta masa takarda yana ganin cewa ana ba su kujerun aikin hajji su raba wa mutane ko wa malamai sai ya zamanto ba a ba su ma'ana ba sa ba da wasu malaman ya rubuta takardan ya miƙa masa shi kuma ya karɓa ya karanta an ba shi takardan ne hannu da hannu ya karɓa ya karanta bai ce komai ba bai kuma ce wa kowa komai ba har ya koma zuwa ga allahu subhanahu wa ta'ala to mu yi tunanin irin wannan ɗabi'ar da irin ɗabi'ar limamai ko malamanmu na yanzu abu ne wadda ka san ba a baka ba bal ma baka da hakki a ciki a zo ana zargin an baka ba kai abin da ya kamata ba wataƙil idan bai facce ka maganan ya yi kace-kace da wanda ya rubuta masa a majalisin karatunsa ba to kudubar juma'a ko in ta zo babu maudu'i sai wannan har kuduba ta ƙari to amma haka ya riƙe maganan ya danne ta bai taɓa bayyana ma wani ba bai taɓa faɗa a cikin jama'a ba ballantana a ce al'amarin ya zamanto ya watsu Allah shi datar da mu lallai halin wannan limami namu yana ƙara bayyana idan muka duba cewa baya martani ga wadda ya zage shi har abada inda shi zaka zaga to kai ta zaginsa bai dame shi ba har abada idan kuma zaka taɓa al'amari ne na addini to akwai mutane waɗanda su suna mai da martani akan al'amura na addini amma idan shi zatinsa da ka zaga duk abin da za ka yi masa to shi ya shanye shi mutum ne mai haƙuri baya mai da martani har abada idan muka duba kudubobinsa idan muka duba darussansa muka duba majalis ɗinsa da mu ga haƙurin da yake da shi ya dace da faɗin allahu subhanahu wa ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa kan bani Isra'ila yace muka sanya daga cikin su aka samu jagorori waɗanda suke bin tafarki irin namu wadda muka haska musu amma a wani irin yanayi yaya aka yi suka samu jagorori na shiriya lamma sabaru a lokacin da suka yi haƙuri ibn kafir Allah shi masa rahama da ya fassara wannan aya sai yake cewa wasu, wasu, maluma sun ce da haƙuri da yaƙini ake samun imama cikin al'amarin addini da haƙuri da yaƙini ake samun imama cikin al'amarin addini an tambayi sufiyan allah maɗaukaki shi ƙara masa rahama dangane da magana aliyu ɗan abi ɗalib cewa haƙuri a cikin al'amarin imani kamar kai ne tattare da jiki bi ma'ana haƙuri cikin imani kamar matsayin kai ne a jikin ɗan adam yake cewa baka ji faɗin Allahu subhanahu wa ta'ala cewa muka sanya wasu daga cikinsu suka zamanto jagorori a lokacin da suka shiryu da al'amarinmu yayin da suka zamanto masu haƙuri sai yake cewa a lokacin da suka yi riko da al'amari suka yi riko da kan al'amarin shine haƙuri saruru usan ya suka zamanto shugabanni imamu sa'adi allah shi masa rahama da ya zo fassara wannan aya yake cewa masu irin waɗannan ɗabi'u sun zamanto masu daraja maɗaukakiya ne da haƙuri ta ɓangaren haƙuri wajen karatu da haƙuri wajen karantarwa da haƙuri wajen kira zuwa ga allahu subhanahu wa ta'ala da haƙuri kan cutar da su da ake yi da kuma yadda suke kamewa daga faɗawa cikin saɓon allah da yadda suke kame kansu daga faɗawa cikin sha'awa lukmanul hikima yake wasiya wa ɗansa yadda Allah ya bamu labari yake ce yake umarni wa ɗansa da al'amar da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki sai kuma ya ce masa ka yi haƙuri bisa ga abin da zai same ka ka yi haƙuri bisa ga duk wani abin da ya zo ya same ka lallai umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki da haƙuri in wani abu ya same ka suna daga cikin manya-manyan al'amura sai lukumanul hikima bayan ya masa umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki sai kuma ya umarce shi da haƙuri saboda me saboda idan babu haƙuri babu wani al'amari wadda zai tafi mai haƙuri shi kaɗai ke iya zamantowa malami mai karantarwa shi yake iya zamantowa limami shi yake iya zamantowa duk abin da za a zamanto a cikin addini saboda al'amarin karatu da karantarwa da jagoranci abu ne wadda yake buƙatan mujahada abu ne wadda yake buƙatan haƙuri saboda haka ba mai tabbata kan karantarwa da jagoranci na addini sai wadda ya zamanto mai haƙuri Allahu subhanahu wa ta'ala ya umarci manzanninsa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare su baki ɗaya jagororin da'awa zuwa ga Allah maɗaukaki da su yi haƙuri Allah ya ce musu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum kai haƙuri ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ulul azmi minar rusuli manya manyan manzannin nan suka yi haƙuri wala tasta'jil lahum kar ka yi gaggawa wa mutane ko ka ce a saukar musu da azaba ko wani abu saboda haka ‘yan uwana masu albarka lalle duk wadda bai da haƙuri to bai cancanci jagoranci na addini ba duk mutumin da bai da haƙuri ba zai iya zamantowa ko da mai shara na masallaci ba saboda ɗabi'a na mutane sai wani ya zo ya ce ka share nan ya fi kyau saboda ba ni dan zauna a nan ba ka ƙi share nan da kyau saboda ni dan zauna a nan amma idan mutum yana da haƙuri komai da komai za a faɗa masa kuma zai shanye kuma da a zauna lafiya kuma shi ma zai ci gaba da al'amuransa na abin da ya shafi karatu da karantarwa ɗan uwana masu albarka lalle wannan jagora namu mutum ne wadda baya martani idan an taɓa shi mutum ne wadda baya naƙadi wa mutane baya naƙadi wa ‘yan uwansa malamai malami ba zai yi magana ya zo ya ta warware shi ba baya shiga irin waɗannan abubuwa shi dai abin da ya sani ya karantar da mutane shirya na Allah ne babu ruwansa zai karantar da mutane ne wa zai ɗauki mutane ya sa su akan al'amarin yadda ake so shine Allah Allah maɗaukaki shine idan ba idan mutum ba musulmi ba ne ba mai shiryar da shi sai Allah maɗaukaki idan mutum musulmi ne malamai da su nuna masa hanya amma ya hau kan hanya ya yi aikin da ake so ya yi ya bar abin da yake so ya bari wannan na Allah ne saboda haka malam baya zaƙewa baya cijewa wajen ya dinga martani wa mutane idan sun yi abubuwan da ba daidai ba ko martani wa 'yan uwansa malamai idan ya ga sun sabawa abin da yake tafiya a kayi ko kuma idan ya ga an shiga fasinal wani abu nasa shaɗibi rahimahullahu ta'ala yake cewa lallai malami wadda aka san shi da amana da gaskiya da tafiya akan sunnonin maluma ma'abuta falala da addini da wara'u idan aka tambaye su akan wani abu wadda ya sauko suka ba da amsa ko kuma wani abu ya bijiro aka ba su aka yi musu tambaya sun jima ba su yi muraja'an wajen ba ko ba su bitan abun ba kuma suke ganin wato idan sun ba da fatawan ga mutum zai zamanto wani iri to sai ya zamanto sun kame ba sa sai su yi shiru ba sa yin wani abu da zai iya zuwa da matsala wannan kuma shine wani al'amari ko shine tafarki wadda ake samun tsira ake samun najahi ciki ba su naƙadi wa mutane ba sa itiradi wa mutane ba sa ja'in ja da mutane wannan yana daga cikin ɗabi'u wadda yake masu kyau lalle wannan limami namu ya kasance cikin ɗabi'unsa idan aka yi masa tambaya yakan ce to ku rubuta sai ya je ya miƙa ga majalisar malamai abinda majalisar malamai suka ce sai ya yi riko da shi kuma ya bada fatawa a kayinsa wannan shine tsari wadda hatta manya-manyan ƙasashe na musulunci suke tafiya a kayi ba kowace matsala ba ce mutum shi kaɗansa zai ba da fatawa a kayi ya zaƙalƙale ya doge cewa lallai lallai sai an bi wannan fatawa tasa kuma duk wanda ya saba ya ce wannan mutumi ba mai tsoron Allah ba ne ba mai kaza ba ne ba mai kaza ba ne malam baya daga cikin ɗabi'unsa irin wannan saboda haka malam mutum ne mai ƙoƙari mutum ne mai adalci ya jima na jagoranci amma duk wani abu yana so a sanya shi a muhallinsa kowane ɓangare yana ba su hakkinsu duk abin da suka yi kuma malam yana tafiya a kayi ba mutum ne mai son zuciya ba ba mutum ne mai son tara duniya ba ba mutum ne mai son gina gidaje ba ba mutum ne mai son dora mai son ɗinka manya-manyan kaya ba ba mutum ne mai son cin daɗi na abin duniya ba ba mutum ne mai son a ce ya mallaki abubuwa da yawa na rayuwa ba ba mutum ne wanda yake nesa da jama'a ba mutum ne mai sauƙin kai kowa ya je gidansa da hantsi ko da yamma zai same shi ya baza taburmansa a ƙofar gida masu karatu suna karatu idan an kawo abinci a zauna da talaka da duk wanda ya zo wajensa shi ma ya ci ba tare da wani matsala ba ba tare da yana jin kansa wani abu ba ba tare da yana wani abu wanda bai dace ba Allah maɗaukaki ya yi masa rahama Allah ya sa yana aljanna kurakuransa Allah ya gafarta masa sun ma'alamu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا فأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لإمامنا إبراهيم إدريس اللهم جعل الجنة الفردوس مأوى اللهم كفر عنه سيئاته اللهم زدناه في إحسانه اللهم جعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره هفرة من هفر النيران اللهم أصلح ذات أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله